إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم أولا لتابنا أصول السنة نا الإمام هو إمام أحد السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله عليه رحمة واسعة أدركم من ثاني أصلي نشدة السن أصول نهاد السنة والجماعة عند إمام أحمد بن حنبل يمن بيان دنجاني لرقو دا أبن دا aka samu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akai na biyu shine yin koyi da na uku da kuma barin dukkanin bid'o'i a wanda a wancan zaman namu a wancan majalisin namu muka bayyana karara me ake nufi da bid'a kuma bid'an nan tana tafiya zuwa kashi nawa ne dukkanin waɗannan a darasin mu da ya gabata mun yi bayanin waɗannan dalla dalla sannan asali na hudu shine wa kullu bid'atin fa hiya dalala dukkanin wata bid'a to bata ce babu wata bid'a da za a ce mata shiriya babu wata bid'a da za a kira ta da suna shiriya illa iyaka idan mutum ya so ya kafa hujja da cewa akwai wata bid'a mai kyau shine fadin Umar dan Khattabi bayan rasulun Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka zo ana jagorancin sallar tarawihi a masallaci wanda aka sami wasu a bayan Abu Musa al-As'ari ko Ubay bin Ka'b ya nemi su sallah Umar dan Khattabi ya garce ni'mal bid'atu hadi ma dalla da wannan bid'a ne malamai suka ce anan ba an yi tsalakin wannan bid'an a matsayin shar'iyya ba a'a bid'a ce lugawiyya ma'ana sabon abu ne suka fara a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan yin wannan domin tsoron da ake ji na cewa kada a wajabta wa mutane yin wannan sallah din wannan tsoron ya riga ya gushe saboda haka babu batun kuma a zo a ce a'a wannan Umar bin Khattabi ya ce ma dalla da wannan bid'a din yana nufin irin bid'o'in da yan bid'a da masu son zuciya suke kakalowa suke kan yawa a cikin addinin musulunci jama'a an gane wannan ko wannan shine asali na hudu sannan sai asali na biyar inda yake wa tarku khusumat da barin musu wal julus ma'a ashabi al ahwa da kuma zama tare da masu son zuciya jama'a zama da mutane ma abota son zuciya yana kashe wa mutum kwarin gwiwa na bin Allah domin ari akalli idan kana zama da ɗan bid'a ko masu son zuciya shine sai sun jefa maka wata shubha wacce zaka ta fama da ita zaka rasa inda zaka sa kanka zaka rasa mafita gaba daya a rayuwarka idan ya zanto cewa kana zama da masu zuciya don haka ne Allah madaukakin sarki ya haramta mana zama irin wannan majalisi din idan ana tattauna wani abu ne na duniya ba abin da ya shafi addini ba babu ne shi zaka iya zama tare da shi sa Allah ta'ala ya ce mana وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إذا كذا وأن السيم كوسيه أتسين آيوهم فأعرض عنهم فوكدويا مصبايا كتاشك ربدس حتى يخوضوا في حديث غيره السيسن كوتا تتمون بنشن دباوان نمبا وإما ينسينك الشيطان إذا دا شيطان زي منتر دكي كزونا تاردسوه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين kada ka zauna a bayan ka tana tare da mutanen da suke azzalimai kun ga Allah ta'ala ya kira su suna ne azzalimai ina fata an gani a suratul nisa Allah ta'ala ya ce wa qad nazzala alaykum fil kitab haqiqa an saukar muku a cikin littafin Allah an idza sami'tum ayatin lahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yukfar biha ana kafirce musu wa yustahza'u biha kuma ana musu izgilanci fala taqudu ma'ahum kada ku zauna tare da su innakum idan mithluhum in ko kuka zauna tare da su ana yi wa addinin kafi to kuma kun zama irin jama'a an gane wannan ku zaka iya zama da su ne kawai in ji malamai kamar yadda Rabi' ibn Hadi al-Madkhali ya tafi wannan littafi yace zaka iya zama tare da su ne kadai idan wa'azi zaka yi musu yadda za su gamsu da wannan wa'azin su bar wancan son zuciyar su dawo kan daidai a wannan gabar nake son yi mana magana dangane da jin ko sauraron karatuka a gidajen rediyo jama'a wannan shirin da ake yi mai suna shi'a daga bakin masu ita bai kamata mutum ya tsaya na ɓata kai shi lokaci yana jin wannan ba me yasa adil aqalli shi idan kana sauraron wannan shirin zai zama cewa suna ɓata maka lokaci suna jefa maka wasu shubuhohi da za ka lokaci ta fama da su a madadin wannan a ranar laraba akwai wanda ake yi aiko na malam khamis al-misri yana karatu akan al-shi'atu was sunna shi ya kamata ka saurara ka ji a kawo shubuhohin su sannan a kawo nasoshi waɗanda ke nuna cewa kai tsaye sun saba wancan amma idan kana jin wancan shubuhohi din kuma kai ba malami ba idan malami ne wanda yake da ilimin addini ɗalibin ilimi ya halitta ji irin wannan hayaniya saboda ne zai iya kare ta ya san daga inda take amma kai da baka san komai ba in ka saurari irin wannan shirin za su rudar da kai ne za su ruda maka tunani ne kawai babu abin da za ka gane jama'a an gane wannan ko saboda haka duk wani shiri ko wani dan bid'a da ke yin tafsiri a gidan rediyo to kada ma ka da saurare shi a matsayin ka na wanda ba dalibin ilimi ne ko malami bai halatta ka saurare shi ba adal akalli abin da zai yi cutar da kai shine ya jefa maka wata shubha wacce zaka ta fama da ita ka je ka tambaya ai na jin malamin ya faɗi kaza to wai kaza ina am kai ya je ya tambayi wannan ya tambayi wannan ya tambayi wannan irin waɗannan sauraro in ya daga cikin aljulusu ma'a ashabil ahwa kamar zama ne tare da masu son zuciya jama'a ina fata an gane kaka bata kanka lokaci baka gama jin tafsirin sunnan ba ina kai ina na jin na bid'a ina kai ina jin na mai bin son zuciya ba ka babun wannan illa iyaka tsaya ka saurari wanda zai karantar da kai tsantsar addinin da zaka bauta wa Allah madaukakin sarki a ƙarshe Allah ta'ala ya mani uku shiga aljanna Allah ta'ala ya tsare mana imani sai wa tarkul mira da kuma barin jayayya a cikin addini wal jidal da kuma jidali wal khusumat fi din da kuma yawan yin mutu a cikin addini shi ma dukkanin waɗannan jama'a haramun ne bai kamata ya zanto a matsayin kan ahlus sunna a jika kullun kana mutu da mutane ba bai halatta ba mutu ko jayayya aljidal jayayya ne ko kuma munazara kamar muqabala shi ne kira da aljidal ka fada in fada ka fada in fada ba shi aka hana gaba daya ba amma abin da alqur'ani yace wajadilhum billati hiya ahsan idan za ka yi jayayyar ka yi jayayya da su ta hanya mafi dacewa jama'a an gane wannan ko yawwa ba wai an hana mutum ba gaba ɗaya amma kada ka zanto mai mutu kun sa akwai mutu shi kuma mutu ana yin shi ba wai ni zan karɓi gaskiyar ka bane kima ba za ka karɓi ta ba amma za ni ta musaye wannan ya faɗi kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza irin wannan bai halatta ba a cikin addini hatta yau muqabalat da ake muqabalar za ta tsakanin malam wani da malam wani wanda a ƙarshe babu wani wanda za ka ga yayin rinjaye ko kuma an rinjaye da gaskiya zuwa ga wani shine wanda ya fi kowa gaskiya za a yi abin ne a tashi ma babu wanda ya fahimci wani to wannan ɓata kai lokaci ne bai halatta ana irin wannan a cikin addini ba amma idan jayayya ne ko munazara ma'ana muqabala za a yi tsakanin malam wani da malam wani kuma ana sa a fahimci gaskiya ne to wannan ma ba laifi a iya ita ce billati hiya ahsan jama'a an gane wannan ko na'am shine dan karshen bayanan da bamu kare shi ba a wancan karan ko a wancan majalisin da muka yi jama'a an gane wannan ko yau shi yasa akwai manya manyan sahabbai waɗanda suke yawan tsoratar da mutane suke jan kunnen su dangane da zama tare da yan bid'a zama tare da masu son zuciya kamar Abdullahi ibn Abbas da kuma sun tabi'ai kamar irin su Ayyub as-Sakhtiyani kamar irin su Ibn Sirin rahimahullah ta'ala an gane ko shine malai yake mana akwai ɗaya daga cikin su wanda ya zauna yana sauraron wani dan bid'a ba sauraron shi yake yi ba su kina kyaman zama da dan bid'a ko ayat qur'ani zai karanta musu ai Allah ya ce kaza sai ce kai kai kai kai bana son magana kada Allah kai hakuri ka kale ni ayar Allah zan karanta maka fa sai ce in bani yace domin zuciyar nan tawa da kake gani ni ba ni mallake ta ba Allah ne mallake ta ta iya yiwa abin da zaka faɗa min shubuhar da zaka sa min ila ba zan iya cire ta daga cikin zuciyata ba ila daga wannan lokacin na samu matsala kenan a cikin imani na dan haka ko ayar Qur'ani zaka karanta min bana so in ma fassara alqur'ani ne ka je wajen wa ka je wajen malamin sunna wanda ya sha ilimi ya koshi ya karantar da kai amma kada ka kai da ka tsaya kana bata kanka lokaci kana sauraron irin wannan malama wannan shine abin da aka samu sahabbai da tabi'ai suna yi kuma ashabul ahwa har ila yau sune waɗanda ke kirkiran hadisai na ƙarya suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana wani ya zo ya zauna kusa da Abdullahi ibn Abbas yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga ibn abbas ko kallon shi ma bai ba sai zo ne ce ibn abbas ina ta ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce ina ai da ne muke karban hadisi daga wajen kowa amma lamma rakiba lamma rakiba an-nas as-sa'd wal ghalul ma kunna na'khudh illa ma 'alimna sai yayin da mutane suka dinga hawa tudu da gangara ma'ana kowa kawai in ya ga dama sai ya tsiro ƙarya sai ce manzon Allah ya ce yace mun kasance ba ma karban hadisi kowa sai abin da muka sani daga Annabi sallallahu alaihi wasallam zama an gane wannan ko wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai baiwa addinin ka da kuma aqidarka kariya an gane ko yau amma idan kai dalibin ilimi ne ko kai malami ne kala ka saurari dukkan ma abubuwan da za a faɗa subha baka da matsala da ya faɗa ma za ka ci a cikin littafi kaza ne kuma wannan ya ci karo da hadisi kaza ya ci karo da aya kaza a lokaci a cikin mintoci ko in sakwanni ma za ka kawo war wannan matsalar ka wuce ba matsalar ka bace wannan amma kai wanda ba dalibin ilimi ba kawai ka miƙa zauna ka sauraron malam bid'a har yanzu ya faɗa maka wani abu da kake ji ko wani wata fitina da ke cikin zuciyarka Allah ya jarce ka da wani abu ka ji ake ai a iya samun kaza ai kaza ka ji kai ai kana da wannan to ai to ba da ni to ai to ba da ni to gaskiya ko wajen waya ya dauka ai to kuma baka san cewa ƙarya yayi maka ba saboda ne ba su da amana jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya ce mu to jama'a kun ji wannan shine abin da muka tsaya a wannan darasin da ya wuce as-sabi'a na bakwai wanda shine karatun mu na yau maliki wa sunnatu indana mu sunna a wurin mu inji imamu ahmad bin muhammad bin hanbal yace mu sunna a wurin mu آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني لن حديثي da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a idan aka ce al-athar me ake nufi na'am eh a muna magana istilahi malaman hadisi ana kadai a'a alhadith ana kiran suna alkhabar ana kiran hadisi da kuma suna alhadith ana kiran sunna ko hadisi ingantacce shi ake kira sunna jama'a an gane wannan ko shi yasa imamu imamu suyuti a cikin alfiyati yake cewa والحديث قيدوا بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حصل تيجي سوى حديثي سن قيد بما أضيف للنبي جاء ابن لك دين جنازة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو ونزل شيني أو فعلا كوني أي شيني وتقريرا كوني أبدي جني أنا يتبتر بالشيء أبي با wa nahwaha da kasance da kasance irin wannan hakau haka malaman hadisi suka bai wa hadisi suna wa qila innahu muradiful khabar wasu malaman suka ce a'a ai al hadith ma'anan su kai da khabar al khabar shine ma jaa an nabi sallallahu alaihi wasallama wa an ghayrihi abin da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma waninsa ina fata an gane imamu suyuti sai ci gaba da cewa وسهروا شمول هذين الأثر وسهروا شمول هذين الأثر فيسك هذا حديثي دا مني خبر في أكدون قليسو أسمع أنا مني الأثر kenan in aka ce al'azab shine abin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga tabi'ai ina fata an gane na magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama aiki ne a'a sunna ce ta qariniya wacce ya gani ana yin jihana ba wannan su kira al-athar al-athar mufrad kwaya ɗaya kenan al-athar shine jam'in wannan jam'in al-athar jama'a an gane wannan ko yawwa shine ma yake wa qayyadu menene wa qayyadu subhanallah na manta sauran sauran baitukan da ya kawo jama'a an gane wannan ko yawwa abin da ake nufi da الأثر شيء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته إنا فاتا أنقاني جو تقول منا ذلكات الله سنة منا سنة رمضان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنقاني أخو تو إذا كما كتي السنة من أكي نجد السنة نعم إيه ita dai sunna din ita ce na asar abin da yasa malamai ke kiran sunna da suna sunna shine sai an cire dukkanin wani mai rauni da wani bargun ba an tashi to duk abin da ya inganta an jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama sunan shi ne as-sunna jama'a ina son mu rika fahimtar waɗannan abubuwan dan karatu ce a cikin wannan littafi din za mu rika faɗin magana ne muna wucewa kada a zo ana yin bayani kuma ni bai gane ba dan ba zan ƙara dawa kuma bayan ina yin bayanin waɗannan abubuwan ba muka zo ko za mu ce al'asar mu wuce ko mu ce as-sunna mu wuce amma idan muka fahimci ainihin ma'anar su kun ga mun huta mun huta ko mun hutar jama'a an gane wannan ko Allah ta'ala ya dace da to jama'a kun ji ina fata an gane yau saboda haka ya zama wajibi kowane ɗaya daga cikin mu in dai kai ahlus sunna ne wajibi ne kai ruko kamsham da abin da yazo daga wani annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma wa khulafa'ur rashidun da kuma sauran sahabbai gaba daya har zuwa kan tabi'ai waɗanda suke amintattu daga cikin jama'a an gane wannan ko wannan yana ɗaya daga cikin aqida ta ahlus sunnati wal jama'a shi yasa a hadisin irbad bin sariya inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya mutu wani wa'azi ne zafi wanda wajilat minha alqulub وغيفت منها العيون حسست الطمان ما ونن وأذين بنقانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي للي إنا منك أمرني إنا جاوها كنك دقيرق لسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد دقم السنة حليفو في الننشر يجوب ولن لسك أبايانا عضوا عليها بالنواجذ ku yi riko da waɗannan sunnonin da turaman haƙorin can cikin baki ku yi riko da ita kamkam ku kankana wannan sunna ne jama'a an gane ko sai kuma yace wa iyyakum wa muhdathatil umur ka shaidinku da kirkirarrun al'amura fa inna kulla muhdathatin bid'a domin dukkanin kirkirarrun al'amari bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a bata ce a wata riwayar wa kullu dalalatin fin nar dukkanin bata kuma tana wuce ne Allah ta'ala ya tsare to jama'a kun an gane ko wannan shine ma'ana da fassaran was sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sunna a wurin mu mu ahlus sunna shine atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kama qulna al athar yashmalu madha yashmalu al khabar وماذا والحديث كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت عنه في رواية صحيحة فهو السنة ina fata an gane wannan shine abin da muke bayani sai ma ne gaba da cewa na takwas asani was-sunnatu tufassiru al-qur'an ita sunnan nan na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam tufassiru al-qur'an wannan sunnan irke fassara al-qur'ani mai girma babu yadda za a yi jama'a ka fahimci al-qur'ani fahimta ne kyau gamsasciya sai ta hanyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa hiya dalail alquran kai ita sunnan nan ma ita ce nan dalili na alqurani alqurani ba zai taba zama cikakken littafi ba sai an hada shi da mene sunna ayyukan annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a an gane ko wannan shine ɗaya daga cikin aqidan ahlus sunna wal jama'a yaya za mu fahimci wannan a fadin Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra kuma mun saukar maka da wannan zikiri ambato wa'azi litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi domin kai wa mutane bayanin abin da muka sassaukar musu na wahayi wa la'allahum yatafakkarun kuma Allah yayi haka domin mutane su rika yin tuntuni suna yin tunani ashe kaga wane ne wanda zai bayyana maka alqur'ani wane ne malamin tafsiri na farko shi yasa imam bukhari a cikin littafin na sahih bukhari yake da kitabu tafsir littafin imam muslim kitabu tafsir sunan tirmidhi yana da sima sunan ibn majah sunan darqutni musnad al-hakim duk littafin da ka sani مصنفات da dukkanin sunan da dukkanin ma'adin za ka ga sun zo sun sanya wani babi a cikin littafin suna kitabu tafsir ma'ana littafin fassaran alqur'ani wanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam jama'a an gane ko yawa sannan kuma Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum ba mu taba aiko da wani manzo daga cikin manzanni ba illa bi lisanin qaumihi sai dai da harshen mutanansa me hikimar yin haka li yubayyana lahu domin yi musu bayani dalla dalla sanka sanka domin su fahimci abin da zai isa musu sako ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shine nan wanda ya fi dacewa ya mana ne ya bani tafsirin alqur'ani shi fa Allah ta'ala ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah والرسول idan kuka yi musu kuka yi jayayya akan wani abu a cikin al'amarin addini farduhu ila Allah kuma yake zuwa ga Allah shine ne ne alqur'ani war rasul kuma yake zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne as-sunnah as-sunnah as-sahiha ina fata an gane dole kuma da wannan ya zama shine nan sai da za ku ai za ku yi awo na wa'annan soshi na kai a daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata an gane yau abinda Allah ta'ala yake nufi da farudduhu ila Allah shine nan a maida abin zuwa ga littafin Allah ila kitabillahi ake nufi ana war rasul za a maida shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne a lokacin rayuwarsa idan aka shaɗa shi a ji a same shi ya rasulullah ga abin da ya faru da abin da ya faru sai Allah ya saukar masa da wahayi ya zama ya sarfi kuma wannan problem ne haka ne ko bayan rasuwarsa kuma sai dai ne sai dai ne aiki da sunnoni da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ina fata an gane anan sai ya zama wannan alqur'ani da wannan sunnan ita ce nan ita ce nan dukkanin wani makoma ita ce dukkanin wata madogara na dukkanin wanda yake son ya bauta wa Allah madaukakin sarki akan tsarin da Allah madaukakin sarki yake so jama'a an gane wannan ko yawa ko anan da mala yace wa sunnat tufassir alquran sunna yake fassara alqurani mun sani a cikin alqurani mai girma Allah ta'ala yace wa aqimu as-salah wa atu az-zakat akwai lafazin da muke sallah aka ce maka sallar azhar raka'a kaza kuma akwai zaman tahiya a tsakiya kuma ana cewa Allahu akbar kuma ana cewa sami Allahu liman hamida a wata ayat ya Qur'ani ya nuna maka haka sai ka kawo mana ita idan ka ce baka yi da Qur'ani ba kaga kai tsaye wannan raddi ne ga suwa masu aqidar qala qatu ina gani ina fata an gane dan ban faɗa ka ba za su gane ba qala qatu ko ɗan tasini da ake cewa su ne masu aqidar cewa su ba ruwansu da wani hadisi dukkan wani hadisi ma qala qatu ne qatu ya ce saboda ka su ba ruwansu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kawai za su yi aiki da zallan alqur'ani wannan hadisai din su bukhari da su muslim karerai ne kawai suka je suka tattara suka sanya a cikin tafan kawai suka suka ce wai manzon Allah yake an tara sunan wasu kashi haka suke fari ina fata an gane Allah ta'ala ya tsare mana imani shi wanda yake mamaki ya gane shi ya cewa kai yanzu za a sami wannan shi akwai suna nan da yawa kila ma yadda nake magana nan kila ma wannan din yaran yana ci da baki kila ina fata an gane saboda haka jama'a alqur'ani shi ke zuwa ya bayyana dukkanin abin da za ka aiwatar na ibada sannan sunna to ta yi bayani ki filla filla dalla dalla jama'a an gane wannan ko sannan wa atu zakka ka ba da zakka ka faɗa mun wata aya ta ce in ka mallaki raƙuma ya raƙuma kaza za ka fara fitar da zakka haɗe in ya kai gwadon kwatankwacin kaza za a sai da masa zakka sannan idan kuɗi ya kai naira kaza shi ne za a fitar da masa zakka ko idan dinari ya kai nauyin kaza za a fitar masa da zakka ka faɗa min wata aya cikin alƙur'ani da ta zo ta yi bayanin wannan dalla-dalla jama'a akwai ka akwai menene ne bayanin wannan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane sannan akwai abin da ke zuwa a cikin Qur'ani mujmal ma'ana abu ne wanda ya zo a dunkule sunna sai ta zo ta bayyana wannan abin a bayyane ko ta zo ta ƙayyade wannan abin za a bashi ne a farko a buɗe daga baya kuma sai a zo a ƙayyade wannan abin a ce ai kaza ne kaɗai za a yi misali Allah ta'ala ya faɗi a cikin Qur'ani da girma yake yusikum Allah fi auladikum Allah yana muku wasiki game da ƴaƴanku lizakari mithlu hawli unsayhi namiji yana da kwatan kwatan rabon mata biyu fa in kun nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak har zuwa ƙarshen aya tun tambaye ku sai zan so mutum yana da sannan shi ya yarda ji shiga dan sa amma akwai wata aya a Qur'ani da yake bayanin wannan ko kuma ya zama shi dan musulmi ne uban arni shin wannan arnin ne shiga ran kansa sunna ce ta ta bayyana mana la yarithu al-mu'minu al-kafira wal kafiru al-muslima musulmi baya gadan kafiri kafiri baya gadan wani musulmi ina fata an gane haka ne Qur'ani yake jama'a Allah ta'ala abin da ya faɗa maka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا ان اكسبوا فوقكم كوتو بيبيو كوتو اي اي الله da ake ina ka samu shaka ruwa da tashiwa sai ina ka samu sunnar manzon Allah kun ga wannan lafazi ne ne eh lafazi ne wanda yake mujmal a dunkule yake fa sunna sai ta zo ta bayyana wannan abin dalla dalla yadda ake yi sa ina fata an gane to sunna din nan ita ce ke fassara alqur'ani gaba ɗaya tun daga farko haka ce jama'a tun daga farko haka ya ake kasancewa idan ka karanta aya alqur'ani dan hana shi za baka da goma wata aya ce ta alqur'ani ta faɗi wannan babu amma an samu daga Abdullahi ibn Abbas a riwayar Imam Tirmidhi حديث صحيح من الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها kun gani wanda ya karanta ayar Allah za a bashi lada daya lada ɗayan za a ninka ta zuwa nawa guda goma a ina ka samu wannan kana da shi a cikin Qur'ani babu aikin hajji da Allah ta'ala ya ce walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila a Qur'ani aina ne aka ce tawafi so nawa ake yi ina ga samu cewa tsawafi zagaye bakwai ake yi na uku tafiya na hudu sauran da zaka yi ko na hudu da na biyar wanda zaka yi zaka yi tasarfa wane ne kawo mana haka ne waye ya bude na mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yaji ake hajji ta khudu anni manasikakum ku zo ku koyi aikin hajjin ku a wurina fasunnatu tufassiru alquran jama'a an gane wannan koyon ladalla idan da za mu ci gaba da bayani a wannan har lokacin karatun zai kare ayoyin ba su kare ba a cikin alqur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ta'aita mana kwarai da gaske ne saboda irin abubuwan da muke karantawa saboda mu fahimci karatun yadda yake jama'a an gane wannan ko yau na'am gafarin Allah ta'ala ya wallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima a wata irin salati wa ya karantar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam a sunna yaji ko yau Allah ta'ala ya san da shi malai yace wa hiya dalailul qur'an ita sunnan nan fa ita ce nan dalili na alqur'ani jama'an tambaye ku da alqur'ani da sunna wanne ne ya riga wani zuwa a sunna ita ta riga alqur'ani zuwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke zuwa gharifira malaika da yazo ya matsi ya karantar da shi wannan cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq da ya dawo gida ayoyin ya karanta wannan na Khadija ko ko labarin ya fara bata menene ya fara isowa kafin alqur'ani sunna labarin da ya baka menene sunna ita ta bada labarin ko qur'ani ban ban gane ban san ku fahimta ina fata an gane haka ne jama'a sunna ita ta bayyana ma saukan alqur'ani dan ya je gida yana ce mata zanniluni zanniluni zanniluni zanniluni me ya faru kuma yau yace mata ai na je cikin kogi kogo inda nake zuwa ke yin bauta sai wani naga wani kawai ya shigo cikin kogon wani mala'ika ya zo ya kama ni ya matsa yin ko uku yace ikra nake ma ana da qari ikra nabi ya matsa na uku ya matsa ni na uku da ya matse ni sai da na sha wahala kwarai da gaske yake ce yake min kace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تسكيك كذوبة وجن ورقة ابن النوفل domin shi ne mutumin da ya san ilimi na ahlul kitab mutum ne wani da ilimin at-taura da ilimin injila ka zo mu je wajen shi mu tambaye shi yaya ne ne ke faruwa da kai tun kafin tafsirin tsabe da Allah take wallahi tallahi kana sayar da zumunci kana taimakon waɗanda suke talakawa kana taimakon waɗanda suke masu rauni walan yukhziyaka Allahu abada tace wallahi har abada Allah ba zai kunyatar da kai ba suka je wajen waraka waraka yake to lalle ba wannan fani na annabta cewa Allah madaukaki ya aiko ka a matsayin annabi kuma ma mutanen garin nan naku za su kore ka daga wannan garin sai abu kurji yahu yanzu ni ina za su fitar da ni sai in ka fitar da kai mana waraka ya ce na yi buri ina ma lokacin ina da rai in zamto cikin waɗanda za su taimake ka a lokacin da mutane za su kore ka warka bin nan fallan aljanna ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana nan an gina masa wani katafarin gida a cikin gidan aljanna jama'a ina fata an gane saboda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun gabanin a saukar da sallah da azumi shi riga ya rasu ina fata an gane menene yazo yi bayanin to kan qur'ani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane yawa shi yasa yake wahiya dalail qur'an ita sunna ita ce nan dalilai ne na alqur'ani inda Allah ta'ala ya ce wa aqimus salah yaji iqamatus salah manzo Allah ya zai mana bayani sifar sallar shi dalla dalla in ka zo kabbara ga yadda za ka yi ka fuskanci kibla ka fita cincinka shin usala sarki kaza kaza kaza ina fata an gane ita ce nan dalilin alqur'ani domin da Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ya za ka tsarki wa ya koya maka sunna ta wasu kayan da kai tsarki kaga ashe ita ce dalilin alqur'ani an gane ko sanya tufafi hadisin manzon Allah ya zo bayani ina za ka sa ina fata an gane dukkanin abin da ka sani alqur'ani mai girma to wannan sunna din ita ce bayani dalla dalla dangane da abin da yazo a cikin littafin Allah kai tsaye jama'a ina fata an gane wannan ko yau shi yasa malin ya cigaba da cewa dukkanin abin da yazo mujmal qur'ani yazo ya sanya shi yazo ya bayani shi gaba daya an gane ko yawwa sannan abu na gaba shi ne ya kamata mu fahimci cewa tunda mun gane haka cewa sunna ita fasara alqur'ani ashe ita shine kuma dalili na alqur'ani ashe bai halatta mu dauki wata aya daga cikin ayoyin Allah mu ce kawai mun mun dauki tsoron fassarar aya ba tare da wani mene ba ba tare da wani fassara da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba jama'a da wannan ko shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi wanda yake cewa la alfayanna ahadukum متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله سمعناه اتكلم سامع ينكو ينا كم كل يرسى ينا بني ko akai shi kidan sa wani umarni daga cikin umarni abin da ne umarni da shi ya zo miki ko wani abu da ne hani da shi ya zo miki fa yaqulu la nadri sai kin mu san wannan ba ما وجدنا في كتاب الله تبعناه مو ابن لو كسامو الكتاب الله كدي شي زامو بي منظور الله يكي كدا ان سامو دي daga cikin ya aikata haka hadisi ne ne take jama'a an gane wannan ko yawa saboda haka wajibi ne mu duba ko me aiki da wannan gaba din da Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi ya kawo mana cikin wannan risala ta shi jama'a an gane ko yawa sai na gaba walaysa as-sunnatu qiyas babu kiyasi a cikin sunna ba me kiyasi a cikin sunna kiyasi shine ka dauki wani hukunci wanda yake na rifi kai kokarin hada shi da asali saboda ka sama mishi mishi za cikin shari'a ina fata an gane Allah ta'ala ya bayyana kan zakka sai aka duba aka larabawa suna da irin su maiwa suna da irin ku kaza da kaza da kaza amma ba su da masara ba su da wake haka ne ko ba su da mene ba su da dawa ba su da gero ba su da dauro to sai aka yi kiyasin waɗannan kayan amfanin gonan aka ce tunda dai su ma ƙwayoyi ne su ma waɗancan ƙwayoyi ne sai aka ce to akwai zakka a cikin waɗannan sai aka yi kiyasin waɗannan da waɗancan irin larabawa idan da ba haka wasu ya ce to shi ba wani maganar kiyasi a nan wancan rumman ne wancan kuma sha'ir ne saboda haka nan mu babu da sha'ir shi ke nan mun huta to an yi kokarin daukan wannan ne a hada shi da wancan saboda wannan din kuma ya samu shiga a cikin ne a cikin shari'a cikin asalin abin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ma yace wa laysa fi sunnati qiyas babu qiyas a cikin sunna bayan hadisi manzon Allah ya tabbata shi kuma kace amma ina ganin ko kuma a amalan wani ya ce wa laysa fi sunnati qiyas ba ai sunna qiyas ina fata an gane kawai idan hadisi ya zo maka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi aiki ne in kuma baka sani bane ka ji wajen malamai ke tambaya kar ka ce bari kai iyaki ina fata an gane idan babu aya alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan wani abu nafsi wanda ake ganin ya shafi addini shine ka iza yin iyaki a cikin aikata wannan abu jama'a an gane ko saboda zamanin sahabbai sun yi iyaki a rashin nafsi kamar irin su Amr bin As lokacin da aka tafi yakin ghazwatu zati salati da aka zo tafiya aka tashi a matsayin komanda aka je dama zati salati shi garin wani wuri ne wanda yake mai kankara akwai irin snow din nan ina fata an gane wuri ne tsananin sanyi kuma suna da teku da suka je bakin wannan teku sai ya kwanta ya mafarki janaba ta same shi sai ce sai kuma aka sa ya zama cewa ba zai iya yin amfani da ruwa ya wanka ba ina fata an gane kawai sai yake mama ya zo kuma ya wuce gaba ya jagorancin sallah ana koma garin madina wasu ka ce kai suka ji faɗa manzo Allah manzo Allah ka ji abin da yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaye shi amr da as ya aka yi shi manzo Allah ka ji ka ji abin da ne manzo Allah kawai sai ya yi kyale wannan suna ce ne taqdiriyya yayi ijtihadi ko yayi qiyas amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne ya tabbatar da shi saboda manzo Allah yana rayu ina fata an gane amma kawai kai da molanka ka ce ai wancan kaza din ma kamar yadda masu zuciya suke da bid'a ai wancan kaza din ma ai yayi kama da kaza ba ka ganin wannan akwai kaza akwai kaza kamar kuma kai kiyas wani mugun zikiri a dauko shi a ce ai ga wani zikiri wanda in kai shi ma ba a yi masu guda dubu guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da uku misali a'a sai a ce to waye a wajen wa ka samu wannan sai ka ko ba ambatan Allah bane Allah ba ya ce ya lazina man zikrillah zikrin kathira ba manzo Allah ya amuri a yawaita ambatan Allah to ai wannan ma sunan Allah ne ke kira me yake kwari ya nan qiyas ne ke sani amma al qiyas ma'al fari ai mun yi a karatun masail jahiliya kar ku manta wannan qiyas ne ma'al fari saboda bai yi kusa ba ma a ce za a hada su wannan manzo Allah ne yake ayi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 yace a karanta kaza kai wannan shi kake da shi wanda yake kai dubu daya da dari daya da talatin da uku misali wannan shi kake da shi kai a sabi jama'a an fahimci wannan ko to wannan shi ne abin da malai ke yi shi yasa aya alqur'ani zo take mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يتي إنا رن تسي إنا رن أواد أبينك لا يؤمنون بذات تبي إيماني با حتى يحكموك حتى سنسيناك أمقين يجب حكمك فيما شجر بينهم في أبنك بدانا أتكلم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا sannan kuma sai ya zamto ba su samu wani kaikayi da wata damuwa da wani kunci a cikin zuciyarsu ba wa sallimu taslima kuma suka miƙa wuya matukar miƙawa a ce kawai da zarar na ya zo ne kawai ta kai ka miƙa wuya kawai ka ji kuma za ka ji abin da ake so kai shine as-sam'u wa ta'a ka ji kuma ka ji saboda haka jama'a bai dace ba ga daya daga cikin mu kowane ne ya zamto cewa bai san wani nasu shari'a ba kawai sai ya dauko wani abu wanda ba a san shi ba ko wani abu sai ce yana son yayi kiyasi da wani hadisi ko yana son yayi kiyasi da wata aya alqur'ani to qur'ani ba a masa kiyasi sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a masa ne ba a masa kiyasi an gane ko shekul islam ibn taymiya yana magana dangane da kiyasi yace mafiya yawan mas'aloli waɗanda aka zo kai kiyasi akan su akwai hadisai ma tabbatattu waɗanda suka zo suka tabbatar da waɗannan kiyasi illa iyaka waɗin sai kiyasin a lokacin ba su tabbata samu wannan sun da ke gare su ba sai suka yi ƙoƙarin yin mene kiyasi amma yake daga baya an dinga samun wasu nusu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ke tabbatar da cewa lalle akwai hadisi ma da ya ishara kan wannan illa iyaka wannan ilimin bai isa da su waɗannan mutanen da ake son a karantar da su wannan sun bace su kokari kawai suka yi intihari suka yi kiyasi akan wannan masaili na addini ina fata an gane wannan shine abin da malamai da yawa suka zo suke magana ka kamar irin su Imam Ahmad babu yadda za a yi ka zo ka mai kiyasi shi ba wani da kiyasi Imam Ahmad in dai kiyasi ne ake ga nasu kuma ga kiyasi a babu ba ana nufin yana kore kiyasi gaba ɗaya bane a shari'a jama'a an gane ko domin dama masajir shari'a guda nawa ne guda hudu suka ce alquran as-sunna al-ijma' al-qiyas abubuwan nan guda hudu su ne masajir shari'a mabubbuga na shari'a musulunci an gane ko saboda haka ba a yi wa sunna qiyasi matukar sunna ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba a yi mata qiyasi shi yasa Allah ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne muka cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinna kuma na cika ya muku na yarda muku da musulunci a matsayin addini jama'a an gane wannan ko yawa to wannan shine sunna ولا تضرب لها المثل ولا تضرب لها الامثال sannan ba a bugawa sunna misali kace ka dauki wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi gam ai kwatan kwatan wannan kamar irin kaza ne ai ke ne ai a ba ai wa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ba a da buga masa misali akan menene ba da misali kamar hadisin da suka wuce bayani akan kaddara ko tashin alkiyama ko ganin Allah ko shiga aljanna akwai wanda ya sai zai maka wani kiyasi ko ya zai maka ya baka wani misali da Allah ta'ala yake za a ga Allah a ran tashin alkiyama sai ce ayyukan ganin Allah da za a yi wato ka gane ko kamar yadda wato sai ai ta wani kwatance ai ta wani kwatance to wala ya tabarrabu laha al-amsal sunna ba a buga mata misali ina fata an gane kaddara idan Allah ya kaddara wani abu kuma ya rubuta cewa zai faru kada a ce ai ana ganin abin kamar lokaci kaza ne sannan kaza a'a in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu misalai ko wasu alamomi kamar tashi alƙiyama sai a ce to wannan yana ɗaya daga cikin alamomi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai wannan ya zanto cewa mu'jiza ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen tabbatar wannan abu an gane ko amma ba za ka dauki misali ka rika bugawa Allah Allah ta'ala ya tabbatar da cewa ya tabbata kan al'arshi sai wani ce a abin da ake nufi Allah ya barar da jiya kan al'arshi akwai masu wannan fasara kaga alqur'ani da sunna ba a buga musu mene misali babu ruwan kai buga musu misali jama'a an gane ko alqur'ani da sunna ba a buga musu misali jama'a an gane ko wala tughabu laha al-amsal ba a buga mata misali kenan kamar nam yawwa ko wani aka ce masa wai Allah yana kan al'arshi ya daidaita sai ke kafin yana da nake nuri wai sai kwanta ma kamar haka a'a ba a cewa kai babu an gane ko idan irin wannan nasin ya zo jama'a ba a tambaya kada ka ce a abinda ake nufi kaza abinda ake nufi kaza Abu Hurairah yazo cikin sahabbai ko cikin wasu daga cikin tabi'ai yazo yana karanta masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai alula da mutum zai idan ya ci wani abu wanda mutum ka taba misali kai alula sai ka ci awara wuta ba taba shi ba ko gasasshen dankali misali wanda aka sanya shi a cikin wuta za ka ce to in ka ci wannan ka canza alwala sai wani daga cikin waɗanda suke zaune tare da Abu Hurairah a wannan wurin sai yake cewa to ara'aytul hadith to ruwan zafi fa yanzu ya za ku da ruwan zafi sai Abu Hurairah ce a'a ita sunnar manzon Allah ba a buga mata misali kawai in an faɗi magana an ce manzon Allah ya ce kaza ka ɗauki wannan sun ala zahirihi akan abin da yake magana kawai maganin cewa ko ruwan zafi fa babu ruwanka da wannan jama'a ina fata an gane Abu Hurairah ya yi masa tsawa sannan aka cigaba da karatu a cikin irin wannan yanayi ba a buga sunna ne ba a buga mata misali wannan shine abin da Imam Ahmad bin Hanbal yake nufi a wannan wurin ina fata an gane yau sai ma ne kuma wala tadraku bil uquli wal ahwa aina zam tsaya zam kai gaba wala tadraku bil uquli wal ahwa ita sunna kuma ba a rikarta ta hanyar hankali walal ahwa ko kuma son zuciya kawai mutum ya ɗauko son zuciya shi shi yana ganin kaza ai za a ɗauka shi a matsayin addini amma kaman kaza ba ba zai shiga addini ba la abadan duk sabar hankalinka baka isa ka iya hukunta abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta wa kansa ba Allah ya sa mun gani ba a aiki da hankali jama'a idan hadisi manzo Allah ya zo magana yace ai akwai akwai tashin alkiyama da za a yi akwai gwajin aiki da za a yi wani sai ce to yanzu ba zai yi a ce an an yi kaza an yi kaza an yi kaza ba wala tudraku bi bil uqul babu yadda za a yi ka iya riskar sunna ta hanyar mene ta hanyar tsaban hankali wal ahwa ko kuma son zuciya ina fata an gane tunda kana son sunna ne kana son kiyya me kamata ka yi ka nemi karatu ka yi ƙoƙarin yin darasin abin da kake koya a wurin malaminka idan ka zo sunna ka zo ka yi ƙoƙarin neman ilimi da fahimtar wannan sunna ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah madaukaki ne sai shi alheri sai ya fahimtar da shi addini jama'an gane wannan ko yawwa saboda haka jama'a ku sani cewa riskan addini ta hanyar hankali dabi'a ce ta mutanen jahiliya kamar da muka karanta a makarin jahiliya sannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mutum yayi taqawwal ala Allah at-taqawwul ala Allah shine mutum ya kirkiri magana ya jinjina wa Allah kuma Allah ta'ala ya hana wannan bal imam ibn qayyim yana maganin cewa wannan ya fi shirka girma abinda imam ibn qayyim ya faɗa ke shi yasa Allah ta'ala da tasbih safo a cikin suratul a'raf sai ce kul kace da shi innama harrama rabbi al-fawahisa ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bighayri al-haqq wa an taqulu مني وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون sai zama shine a ƙarshe kace ubangiji na ya haramta alfasha wanda ta bayyana da wanda ta koyi wal isma da aikata zunubi wal baghy bi ghairi haqqi da yin zalunci ba tare da haƙƙi ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana da kuma yin shirka da Allah matsar Allah bai tukar da wata hujja akan aikin shirkar da aka yi ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun kuma Allah ya haramta ku faɗi magana game da Allah ku jingina masa ba tare da kuna da ilimi ba tare da kuna da sani ba anan imam ibn qayyim yake magana cewa lallai ubangiji ta'ala ya ce tashi sai lissafo waɗannan zunuban gaba ɗaya amma sai aka kawo alƙawlu ala Allah bila ilmin a matsayin ƙololuwa an gane ko abin da ibn qayyim yake faɗa shine yake cewa inna an-nassa tudradu fiha min al-adna ila al-a'la dukkanin nassi na shari'a za ga yana farawa ne daga ƙasa zuwa ina zuwa sama sai ta fa'azamuha mafi girman laifi da bawa zai kira yi wa Allah shine alqawlu ala Allah bighayri ilmi mutum ya faɗi wata magana game da Allah ba tare da ilimi ba malaki a'zamu min ash-shirk wannan ta fi shirka girma li'annahu yadkhulu fihi ash-shirk wa ghayrihi domin faɗin magana ka jingina wa Allah yana shigar da shirka da kuma wani shirka gaba daya an gane ko yawa malam sai ce wa mashirku illa min aqwali ahli al-batil wa ahli al-dalal yace shirka ba fa ta samu asali ba sai dai daga maganar ma'abuta bata da kuma waɗanda yake ma'abuta bin soyayya zakatun ahli al-batil an gani wani yake maganar ibnu qayyim jawziya Allah ta'ala ya tsarka ashe idan mun gane wannan kai tsaye babu yadda za a yi ka ɗauki sunna kai mata ne sai mata zagon ƙasa ta hanyar kirba ta hanyar hankali da Allah madaukakin sarki ya baka jama'a an gane wannan ko saboda haka jama'a mu san wannan kuskure ne kai kokarin san wannan shi yasa a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ce man azlam mimman istara ala Allah kadiban wane ne mafi girman zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah aw qala uhiya ilayya ko kuma yace an min wahayi wa lam yuha ilayhi shay'un alhali ba ai masa wahayi komi ba wa man qala da kuma wanda yake sa unzilu mithla ma anzala Allah zan saukar da irin kwatan kwatin abin da Allah ta'ala ya saukarwa sai Allah ya faɗi irin mummunan sakamakon walau tara idh walau tara menene subhanallah ayat ta sujud an gane ko Allah ta'ala ya magana da za ku ga lokacin da mala'iku suke cin rayukansu an gane ko suna dukan fuskokinsu da jibaransu ana ce musu to menene ana ce musu ku cire rayukanku da kanku akhriju anfusakum wannan rayukan da kike ku cire su da kanku mana in daga ce ne ko ana kuna iya saukar da irin abin da Allah madaukakin yake saukarwa kun ga shi kai tsaye waɗannan ayoyi suna nuna mana ba hukunta shari'a musulunci da hankali nafsi na alqur'ani ko nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam insha Allah ta'ala za mu tsaya a wannan asali na goma da fatan abin da muka karanta ya gama daidai Allah ya sa mu dariya dala wanda kuma muka karanta ya kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana Allah muna roƙon ka dukkanin musibu da muke fama da su a wannan ƙasar Allah ta'ala kai mana maganin Allah ta'ala kai ne mai karfi kai ne mai karfin gudanarwa kai ne nan wanda ka fi kowa izza Allah kai ne nan mai azabar ramuku Allah malaukakin sarki ka rugurguza masu wannan aiki Allah ta'ala ka kashe domin ya Allah yanayin abubuwan da suke mana ya Allah babu alamun shirya ta Allah Allah kada ka ba su kuntu ba Allah ka tsare dukkanin wani musulmi daga majirki Allah muna roƙonka ka tsare mana imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بهذا العلم وجه غيرك اللهم إنا نعوذ بك أن نبتغي بهذا العلم وجه غيرك اللهم لا تحرمنا ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك